بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا zai zama hudu ga watan shawwal a sha'aban shekara ta 1435 hijira manzan Allah salasan daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da biyu ga watan shida shekara ta 2014 muna darasi na sha shida a cikin tafsirin wannan sura mai albarka na suratul a'raf wanda yau da taimakon Allah za mu tashi ne akan aya ta ɗari da sittin da uku da saba'in aya ta ɗari da saba'in da uku eh haka ne mana kan rubu'i kenan wa idna taqanal jamala fawqahum na'am والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين نعم مانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
Allah madaukin sarki yake cewa walladhina yumassikuna bil kitab wa aqamus salah inna la nudhi'u ajra al muslihin waɗanda suke riko da littafin Allah kuma suka tsayar da sallah waɗannan su ne al muslihin ma'ana masu gyara to mu kuwa ba ma tozartar da ladan masu gyara in ji Allah tabaraka wa ta'ala kamar Allah yana nufin cewar wanda duk ya tsaya ya tsaye da littafin Allah kuma ya tsayar da sallah to wannan tabbas yana cikin almuslihin gyararru kuma masu gyara sai ya ci gaba da bayani dangane da ni'imar da Allah ya wa banu Isra'ila ya ce me وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
yayin da banu isra'ila suka ƙi yadda su karɓi hukuncin attaura Allah ubangiji ya musu wata jarrabawa ya ɗauki ƙaton dutse aljabal shine ƙaton dutse babba ya ɗora musu shi a sama ga dutsen yana rawa fa yana yawo fauƙa ru'usihim a kawukansu kamar yadda za ka ɗaga kanka sama ka hango wani abu ba wai ma nesa can yadda za ka hango jirgin sama ba a'a ƙasa ƙasa suna ganin dutse Allah ya ce ko ku yi aiki ko in sako muku da wannan dutsen ya halaka ku gaba ɗaya ba wai ƙaramin dutse ba fa dutse mai girma da ya ma rufe saman gaba ɗaya imam al-hassan al-basri yake cewa falamma nazaru ila al-jabal kharra kullu rajulin minhum sajidan ala jab ala hajibihi yayin da suka ga wannan dutse Allah ubangiji ya daga wannan dutse kamar zai jefa shi a kansu kowannen su sai ya tashi ya faɗi yana mai yin sujjada amma sujjadar ba sujjada da za ka kafa goshinka ba sujjada da za ka kafa girarka haka sai sun haka ma'ana in zai sauko to ban san ya za a yi ba dai in dutsen ya zo zai faɗo za su gudu ne ko ya za su yi saboda kar su kifa haka sai dai su ji ya danne su to wai ana yin sajada amma a haka ma'ana kana yi kana dan kana dan dubo ya abin yake ko ba ka bane yana yana suna dubawa da idansu na dama ta bangaren hagun suka yi sujada haka suna duba idansu da dama shin dutsen zai faɗo ko ba zai faɗo ba to daga nan gurin nake so ku kula da wani abu guda duk inda ka gaba yahudi suna yin sujada to haka sujjadar yahuda suke kuma ka bincika ka gani ai suna sallah irin tasu to ba yahuda in yazo sujjada haka yake kaga mu muna yin haka mu kafa goshin mu ko to shi kuma ba yahudi sai haka yana yi watakila jahili ne bai ma san me sababin da ya sa aka ce su yi sujada a haka ba asali lokacin da Allah madaukin sarki ya ɗaukaka wannan dutse ne a kansu can banu isra'ila na farko yahudawan na farko masu rijista to shine suka yi wannan sujada shine kuma suka mai da shi ya zama addini a gare su وإذ نتقن الجبل فوقهم Allah ya ce ka tuna yayin da muka ainihin wato ɗaukaka dutse a kansu shine na taƙanal jabal ay rafa'anal jabala fawqahum ka annahu zullatun wato yanda ka san wani inuwa ko wani girgije gashi a samansu wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar cewa lalle wannan dutse zai afka musu sai muka ce da su khudhu ma atainakum biquwwa to ku riko da abin da muka baku da ƙarfi bijiddin wajtihad shine quwwa da kokari da ijtihadi da himma ku rike da ƙarfi in ba haka ba za mu sake muku wannan dutsen ji Allah wazkuru ma fihi ku rinka tuna abin da ke cikin wannan littafi na attaura kuma ku yi aiki da abin da ke cikin wannan littafi na attaura la'allakum tattaqun yin haka shine zai sa ku samu takawa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kun ji abin da Allah ya ce ku to sai nan gaba me yace kuma وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله يكتوى كمدو وإذ أخذ ربك من بني آدم كتنا يا محمد يا يند أبنجدنك صلى الله عليه وسلم يا يند أبنجدنك تبارك وتعالى يريك القوري دغزرر بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ذريار أنبا آدم تندق أسلنسو الله مدوككين سركي يريك القوري كما يشيد مسو akan kansu da kansu alastu bi rabbikum yanzu ni ba ubangijinku ba ne? qalu bala suka ce ya ubangiji kai ubangijinmu ne tabbas bala shi yasa suka ce bala amma da sun ce na'am to da shi kenan kenan ba ubangijinsu ba ne alasta aqilan idan wani ya ce maka alasta aqilan sai ka ce na'am kenan kana nufin cewa kai baka da hankali to nan sai suka ce qalu bala shahidina mu mun shaida ya ubangiji kai ubangijinmu ne Allah ya ce mun gaya musu wannan ya ta ƙulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dan kada su faɗa ranar tashin alkiyama ya Ubangiji mana kafa hujja ake musu ya Ubangiji ai mu mun zamanto gafalallu rafkanannu dangane da wannan alkawari ko wannan bayani na cewa ai kai Ubangijinmu ne yaya hujja za ta zo mana yaya za a ce mana za a samu a wuta alhali ba a gaya mana ba to shine Allah ya ce ai tun asali tun zuri'ar Adamu tun tushe mun ɗauki alkawari gare ku mun kuma faɗa muku kuma a cikin ilimin Allah kun faɗa kun ce Allah shine ubangiji to dan me kuma mutum zai zo ya saba wannan alkawari yanda abin yake kamar yadda Imam al-Bazawi ya kawo yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam ya shafi gadan bayan annabi Adam da da damansa da ya dace da shi shine min zuhurihim din da ya shafi gadon bayansa sai ya fitar da wato wata zuri'a daga cikin wato zuri'ar annabi Adam alayhi salatu wassalam yace haula ilil janna waɗannan na halicce su ne dan aljanna wa bi amalil ahlil jannati ya'malun kuma za su yi ta aiki irin na 'yan aljanna a duniya in ji Allah tabaraka wa ta'ala sannan Ubangiji ya sake shafan gadon bayan annaba Adam ya fitar da wata zura shine wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum dakkan bayan sai ya shafa ya fitar da wata zuriya yace ga sunan wannan rabon aljanna kenan ya dada shafa ya fidda wata zuriya ya ce ga sunan a cikin mabiyanka a cikin ‘ya'yanka da jikokinka waɗannan kuma rabon wuta ne wa bi amali ahalin nari ya malun kuma aiki za su rinka yi irin na ‘yan wuta wani kawai sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani umar ɗan khattab ya rawaito wannan hadisin sai wani yake tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ah to in dai haka ne fafimal amalu ya rasulallah me amfanin aikin in dai tuntunin daman Allah ya riga ya ware daga cikin zuri'ar annaba adam ya ware yan aljanna ya ware yan wuta to me amfanin aikin fafimal amal ban sani ko an fahimce ni waɗancan yan wuta ne waɗancan abu na kuma gaibu ne suwaye gaibu ne wani ya ce to dan me me amfanin aikin ya manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla idza khalaqa al-abda lil janna ku kula ga alama nan in dai Allah ya halicci bawa dan raban aljanna ne istamalahu bi amali ahli aljanna zai sa shi ta aiki irin na yan aljanna hatta ya mut ala amalin min amali ahli aljanna har sai ya mutu yana aikata aiki irin na yan aljanna in dai dama Allah ya halicce shi dan aljanna ne to zai ga yana aikin aljanna to kaga wannan ayal bishir ne me aikin aljanna musulunci ibada addini sallah cin halal kamewa bin Allah tabaraka ta'ala sau da kafa yace fa yadkhulu bihi aljanna wannan aikin da bawaye kuma sai shiga aljanna saboda shi amma idan Allah ya halicci mutum ɗan wuta ne, istamalahu bi amali ahalin nar sai Allah ya sa ya ta aiki irin na yan wuta, yazubillah, hatta ya mutu ala amali ahalin nar, har ya mutu yana aiki na yan wuta, kuma bai zai tuba ba, fayidkhula bihin nar, ko fayidkhulahu bihin nar, ko fayidkhiluhu bihin nar, ya shigar da shi cikin wuta ta dalilin wannan aikin. wannan imamu tirmizi ya rawaito wani hadisi yake cewa wani hadisi ne sahihi ai hadisi ne hasan hadisi ne ingantacce to a nan gurin abin da ake so a nuna mana shine a cikin zuriyar annabi adam akwai yan wuta akwai yan aljanna na'am lallai ga zahiri yan wuta kan waɗanda suke kafirci dama wannan yan wuta ne duk wanda ya mutu yana kafirci da musulmin da yake yana aikata barna ko yana aikata sabo kuma bai tuba ba dole sai Allah ya gasa shi a wuta ko ya ne ne kafin a fitar da shi to wannan hujja ce da Allah madaukin sarki ya kafa mana kafin mu mutu din ga abin da zai faru wannan hadisi Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta farkon Kitabul Qadr da Abu Dawuda a cikin As-Sunna da Imam Tirmizi a ƙarƙashin tafsirin suratul a'raf har nasa'i da imamu dabrani imamu dabari da su imamu al-ajurri a cikin shari'a da ibnu hibban da su imamu lalaka'i a sharh usul al-i'tiqad duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne mai ban tsoro kwarai da gaske muna fatan Allah ya sanya mu cikin an aljanna to bari mu ji me ya faru أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah ke matsaki wannan alkawari ne au taqulu ai li Allah taqulu dan kada ku ce a kiyama kun samu wuri ku ce ai inna ma ashraka abauna wannan mushrikai kenan za su kafa hujja su ce ai iyayenmu ne suka yi shirka min qablu kafin mu ma mu zo iyayenmu sun yi shirka kuma kafin mu warware alkawari mu ma iyayenmu ai sun yi shirka ka annam yastadilluna bi shirki abaihim kenan suna kafa hujja cewa tunda iyayensu mushrikai ne su ma dan sun zama mushrikai ba matsala wa kunna zurriyatan min ba'dihim kuma mu ma zurriya ce daga bayansu su ba laifin mu bane dama mu ma iyayen mu shirkai ne kuma mu ka tashi muna shirka mana inna ma ashraka aba'una min qablu kenan wal iyadu billah kenan su mabiya ne ga iyayensu wai wannan uzuri ne da yasa suke shirka idan Allah ya tashi zai musu azaba sai ya ce ai ya ubangiji haka mu ma muka tashi muka ga ana yi afatuhu likuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu ya ubangiji zaka halakar da mu kai mana azaba da abinda masu barna suka aikata afatu'azibuna bi jinayati aba'ina al-mubtilin yanzu azaba zaka yi mana da laifin iyayenmu waɗanda suka yi barna ya Allah mu kuma ina laifinmu mu to ba zai yi su kafa hujja da wannan maganar ba dan Allah ya riga gaya mana ita tun yanzu wannan ayar in tana nuna wani abu yayan uwana tana nuna mana cewa wajibi ne mutum fa ya kiyaye karkace wai addinin da babanka yake misalin idan babanka yana shirka kai ma bari ka je kai shirka kamar waɗanda suna bid'a idan wato idan an yi musu magana su bi suna ce wallahi mu dai sai dai a mana afuwa wallahi iyayen mu bid'an nan suke yi so ba za mu iya yin wata sunna ba mu ma sai dai mu bid'a taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim kenan gashi na mushrikai ne ai suke faɗin wannan su ma idan an zo za su yi kokarin faɗin wannan amma ba za ta zama hujja karɓaɓɓiya ba babanka yana bid'a yi sunna kaji ai kwarai da gaske a yi ƙoƙari ka dawo da shi kan sunna wai an ɗauke shi an kai shi gidan boka shi fa sunna yake wai amma wai mafiyarsa wai tana neman masa dafa'i sai ta rinka yawo da shi gidajen bokaye bini bini yau ta ɗauke shi ta kai shi gidan wancan bini bini yau ta je ta ɗauke shi ta je sa a mai rubutun sha haɗa masa guraye da layu in an yi magana sai ce wallahi iyaye ne bayan da za ka yi dole ka bi su a'a kam a'a a'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga kowaye abin halitta wajen saba Allah kowaye fa yawwa mu je gidan boka ka ce mama Allah ba da hakuri gaskiya ba zan iya zuwa ba ba za ka je ba zan tsine maka sai ka ce sai ka ce yi hakuri annabi ne hana Allah ya kara miki lafiya mama da imani da nisan kwana amma insha Allah ba zan je gidan boka ba ba fada ba zagi ba a fada da iyaye eh amma a gaya musu magana da za a jika su sharkaf ware tana magana ka ce wala annabi ne ya fada ba zan iya saba annabi ba kuwa ko ba ka bane annabi ne yace man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je gurin boka ko mai gobe da nisa ko mai bugun kasa ya je wajensa ya gaskata shi akan abin da ya faɗa to ya kafirce wa da abin da Allah ya saukar Muhammadu to ya wani zai zo ya dauke ka ka manta da wa'azin da Annabi Ibrahim ya yi babansa wa iz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Allah kuma yace wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard wa li yakuna min al muqinina Annabi Ibrahim yace babansa yace ya babana azara yanzu za ka riƙi gumaka su ne abin bauta a matsayin allolinka kai babana gaskiya ina ganin da kai da mutanenka kuna kan bata ba ba daidai ba ne ba so jama'a kada wani saboda yanayi na rayuwa da kuma yanayi da mutum ya tashi a anguwa ko a gari Allah ya sa ka gane gaskiya iyayenka suna gargajiya ko suna bid'a ka je ka bi su akan haka in ka kuskure ka mutu a haka Allah zai tashe ka cikin yan gargajiya yan bid'a wallahi kuma Allah bai ce kai wa iyayenka da'a akan bid'a ko shirka ba ka fahimci wannan da kyau lalle zaka ba da uzuri lalle lalle zaka ba da uzuri tare da dukkan girmamawa Allah ubangiji ya tsare mu ka san dai yadda zaka yi kwana kawai yawa na malam وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون kamar haka ne muke musu bayani dalla dalla dangane da ayoyi kun ga ai bayani ya fito ko nufassilu ayat nubayyinu ayat muna yi musu bayani dalla dalla da ayoyi li yatadabbara hal ibad dan bayi su tadabburi wa la'allahum yarji'un dan su su dawo daga kafirci ila tauhidi ko ba ka bane to sai yanzu kuma za mu shiga kissar waɗanda Allah ubangiji ya ba su ilimi ba su yi aiki da ilimin su ba wanda suka samu karatu ba su yi aiki da karatu ba suka tara ilimi malamai kenan ko kuma masu jin wa'azi wanda ba su yi aiki da wa'azinsu ba to malam واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون فقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah ya bamu labarin wani mutum da ake ce da shi da Hausa dai ana ce da shi Bil'amu dan Ba'ura amma amma sunan nasa kamar da malamai suka faɗa duk akwai sabani shine Bil'am ibn al-Ba'ur shine ba shi kawai ya cakuɗe ce Bil'amu dan Ba'ura Bil'am ibn al-Ba'ur ko Bal'am ibn al-Ba'ur ko ibn al-Ba'ur an gane ko wasu Bal'am ibn al-Ba'ur ko Bal'am ibn al-Ba'ura Bil'am dan Ba'ura kenan akwai waɗanda suka ce ma Imam Mujahid ce sunansa Bal'am ibn Ba'ir Bal'am ibn Ba'ir ko ma waye dai wani mutum ne da Allah ya ba shi ilimi a cikin banu Isra'ila. Wasu sun ce yana cikin kan'aniyin, mutanen kan'an, daga cikin wato garin wannan aljabbarin ɗin, da Allah ya ba da labari can cikin suratul ma'ida. Ala inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun um, akwai isa mai tsawo da Abdullahi na Abbas ya bayar dangane da wannan mutum shi Bal'am ibn al-Ba'ura ko Bil'am dan Ba'ura mutum ne da Allah ya bashi wato ilimi an ce yana da ismullahi da azam da dai maganganu da yawa wadda ba, ba tarihin za mu faɗa ba Allah dai ya bashi karatu ya bashi fahimta dan da kansa Allah ya ce watlo alaihim naba allazi atainahu ayatina mutumin da muka bashi ayoyinmu Allah da kansa yace mun bashi ayoyinmu ma'ana mun bashi fahimta da ganewa da ilimi da fahimta amma ina bai yi aiki da waɗannan ayoyi ba cikin ni'imar da Allah wannan bil'amu dan ba'ura da ake faɗa duk abin da ya roƙi Allah sai Allah ya bashi insha Allah shine ya kace yana da ismullahi al'azam din in dai ya roƙi ubangiji to Allah yana karba Abdullahi dan Abbas yace utiya kitaban min kutubillahi fansalakh aka bashi littafi daga cikin littafan ubangiji amma ya zari ya fita daga littafin nan gaba ɗaya ke aiki da shi ina so ku lura da abin da ake faɗa akan wannan mutumin laifinsa fa ya ƙi aiki ne da ilimin da Allah ya bashi shine haɗarin wannan harka ta karatu da neman ilimin nan mutum ya tara ilimi amma baya aiki da shi shine tashin hankalin da ke cikin wannan harkar akwai abin tsoro wani lokacin an yi bayanin ma sai kaga kai wanda ma jahilin ma ya dan fika saukin azaba ba kyau wallahi malam ba kyau azabar ba ta da daɗi in aka baka labarin mutumin da Allah ya masa arziki da ilimi amma bai aiki da iliminsa ba watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha ya fita kalman insalakha kharaja ina kamar ya fansalaka me yasa aka yi amfani da kalmar fansalaka ba a ce kharaja ba mubalaga ce da fasaha ta Qur'ani kaga maciji ba yana yin saba ba idan yin saba ba yana zarewa ba to wannan ana ce da shi a larabci insilakh ya zare completely ya fita daga cikin wannan sabar kuma ka zo ka ga sabar da iya girman macijin amma macijin baya ciki sabar ce kawai ga ga ga, ga container din abin da yake dauke da macijin amma ya bare ko yagewa bai ba shi ma wannan ga ilimin in salaka ya zare jikinsa gaba ɗaya ga karatun akwai akwai bayani akwai ilimi amma ba aiki da ilimin ba aiki da shi wai an ce wani bawan Allah ne wai aran ma ne ko ba ma ɗaya ba ma an je wurin iyan caca sai aka same shi da ganye a kansa aran ma ga ƙur'ani sittin a kansa ga kuma ganyen 'yan caci a kansa in an yi magana ce mu za a nuna wa Allah mu da sittin ɗin take kanmu idan mutum ya je ya caci an cinye shi ba ana sa mai ganye ba gwanda ma da ba ku sani ba da yake Allah taimake ku ba 'yan caca ba ne ba dan na ga ba ku fahimta ba wanda ya ga inda ake caca ai ana cinye abin aljihunka a cinye agogonka a zo a sa shi a cinye shi da wannan cacan ko kartar da ake hularka ma a zo a sa ta ita ma a cinye ta to kai kanka ma sai a sa ma ganye shegiya caca caca aikin banza kenan to kaga malami a harama gardi da ya nika qur'ani amma da ganyen caca a kansa Allah ya sauke to da ya fita daga cin ilimin malam saboda tsaba ya lalace fa'at bahu shaitan shaitan ma sai da ya bi shi shaitan ma bin sai kamar ya shaitan ya bi shi asali kam shaitan ba shi ake bi ba to shi wannan mai gidan shaitan ne shine fa'at ba'ahu shaitanu shaitan ma ya bi shi lahiqahu wa adrakahu fa kana min al-ghawina Allah ya ce lallai bil'amu dan ba'ura ya kasance cikin gawuna wato halakakku tababu walau shi ina Allah ce da mun so larafanahu biha da mun daga darajatahu wa manzilatahu darajarsa da manzilarsa biha da waɗannan ayoyi din da muka bashi Abdullahi dan Abbas ce ai walau shi na larafanahu bi ilmihi biha da mun so da mun ɗaga shi da ilimin da muka bashi na ayoyin nan imam mujahid ya ce ai walau shi ina la rafa'ana anhul kufra wa asamnahu bil ayati da mun ɗauke masa kafirci da mun bashi kariya da wannan ayoyin walakinahu akhlada ila al ardi abin da ya faru shine shine ya zaɓi zama a duniya ya karkata zuwa gare ta shine ma'anar akhlada ila al ardi sakana ila duniya wa mala ilaiha ya ce shi gaskiya ɗan duniya ne ya fi son duniya kuma ya karkata zuwa ga duniya ɗin kalmar khalada larabawa suna ce khalada wa akhlada duk ma'anarsa ɗaya ne daga alkhulud ne mai alkhulud shine addawamu wal maqamu dawwama da tsayuwa da a wuri ana cewa a larabci akhlada fulanun bil makan ai idza qama bil makan wani akhlada bil makan bi ma'ana aqama bil makan akhlada ila al ardi ai shi dan san duniya ne ya nemi ya zauna a duniya maganar lahira ba ita bace a gabansa ga ilimi amma sai ya zabi duniya la ilaha illallah al'ard anan ibara ne akan duniya akhlada ila al'ardi ai akhlada ila duniya kenan wattaba'a hawahu ya bi son zuciya alhawahu hawahu daga hawa ne hawa shine ra'ayi da son zuciya arada duniya wa ata'a shaytanahu inji imamu ata wannan malami ya nufaci duniya ya bi shaidan shaidan ya dawo shi yake bin sa imamu ata ya ce wa hadhihi al-aya ashaddu aya ala ulama a duk cikin ayoyin qur'ani babu aya da ta yi duka da ragargaza akan malamai irin wannan ayar wannan kam wa'azi ne akan malamai yace wa dalika anna Allah akhbara annahu atahu ayat saboda Allah ya ce ya bashi ayoyi malami ma ba Allah ya sanar da shi ayoyi ba ba ya sanar da shi ilimi ba da hadisan annabi sannan kuma shi wannan bawan Allah Allah ya bashi ismul lahil azam ga addu'a nan Allah ya bashi addu'awatul mustajaba yana daga hannu inda ya roki Allah sai Allah ya karba Allah ya bashi al-ilm wal hikma ya bashi ilimi ya bashi hikima amma fastaujaba bisukuni ila dunya kawai sai ya nemi shi gaskiya gwandare duniyar ya fusanta ya bi son zuciya ya canja ni'imar da Allah Ubangiji ya bashi na ilimi da karban addu'arsa ya jira ya mutu ya samu ni'imar Allah ce shi ya gaggawa duniya yake so ya ce wa man alladhi yaslamu min hatayn al-khallatayn illa man asamahu Allah waye isa ya kubuta daga waɗannan ɗabi'a son zaman duniya da bin son zuciya akhlada ila al-ardi ɗaya kenan wattaba hawahu biyu kenan neman zaman duniya galiban kowa yana son ya zauna a duniya galiban to ba wai zaman duniyan ba ka zauna a duniya amma ka bi Allah amma kana son zaman duniya ba ka son bin Allah wannan akhlada ila al-ard kin bin Allah shine wattaba hawahu ya kuma bi ra'ayi da son zuciya hadisi ya zo daga ka'ab ibn malik al-ansari riwayar imamu tirmizi hadisi kuma sahihi ibn hibban ya rawaito shi ya inganta shi manzo Allah yana cewa ma zai ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wash-sharafi li dinihi wato barnar da kura guda biyu ko kyarkece guda biyu manyan wata za su yi idan aka sake su a cikin dabbobi ko awaki barnar da za su yi yanzu kama a ce kura ne tana bala'in jin yunwa aka samu garken awaki aka saki kuran na aka jefa ta za ka yi tuna barnar da za ta yi in ta fasa wannan ta yaga ba ta gama ba za ta tsallaka ta cikin wannan za ta yi kaca-kaca to kurar ma ba guda ɗaya ba misali ne annabi ya bayar kura ne guda biyu kyarkeci guda biyu aka sake su cikin tumaki ko awaki suna bala'in jin yunwa za ka ita na barnar da za su yi barnar ba za ta iya tunnuwa ba to wallahi manzo Allah ya ce haka dan adam idan aka Allah ya sanya masa a zuciyarsa yake da kwaɗayin dukiya duk wanda ya sa kwaɗayin kuɗi almal mutum ya sa kwaɗayin kuɗi wa sharaf da ɗaukaka shi dai ya samu matsayi a duniya to wallahi barnar da zai yi ta fi ta barnar waɗannan 'ya'yan kuraye guda biyu haka annabi ya faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wannan ayar tana nuna mana haɗarin mutum Allah ya bashi fahimta na ilimi ya ƙi aiki da shi malamai suka ce a hadisin annabi akwai zakka zakkar hadisin manzon Allah shine idan ka san guda goma kai aiki da ɗaya ma ka fidda zakka wanda ya je ya tara littafai ya karanta ya karanta ya karanta ya iya littafin can ya iya littafin can dukansu za a tambaye ka akan zakkarsu a kiyama zakkar hadisi kuma da an irga goma sai a cire ɗaya a irga goma a cire ɗaya shin kayi aiki da a cikin hadisai guda ɗari biyar da ka aikata da ka, ka, ta ka karanta guda nawa kai aiki da su hamsin to hamsin ake nema to la hamsin nan ba ta samu ba ga ƙur'ani dai ana karanta shi wasu yau da ƙur'anin suke karanta su yi tsafi da ƙur'anin ƙur'anin da ya hana a yi tsafin da shi ake yin tsafin malintar da ake yin ta da ita ake hana a yi barna yau malintar ita ake shiganta kuma a yi barnar da ita mutum ya saka rigar malamai ta ta'addanci malami a zo da shi ake raba kamama a shi ake raba haram malami ya zama ya fi kowa kwaɗayin duniya ina za a yi ina za a yi gaskiya kai da ake so ka nuna mutane duniya ba komai ba ce amma da kai ake kokawar tara ta malami hakkin mutane ya shiga hannunsa baya saki malami ana kukansa ya cucewa ne ya zalunciwa ne malami ana zargin sayo ya yi barna da wance ya barna da wance malami ana zargin sayo ya je ya ya je gidan wancan mai kuɗi ko ya je gidan wannan mai mulki an ci kwaikwayo kuɗi an bashi azzalimi mai mulki yana zalunci yana cutar al'umma malami yana gindinsa ana bashi yana ci yanzu duk masu mulkin nan da ake ake cewa suna zaluntar mutane wallahi ne muku rantsuwa da ba ku bi na bashin kafara suna da malamansu da suke gindinsu shugaba da kake gani ko na ƙasa ko gwamna ko ciyaman ko na yana da malami ko arni ne shi yana da malamai ko shugaba wadda yake arni ne akwai malamansa kuma a cikin musulman in yana buƙatar wani abu yana buƙatar addu'a su za a kira a sake musu miliyoyin kuɗi daman babban abin da ake wa malami a ƙasar nan an ƙure masa maleji a biya masa kujera ya je umra kuma a yi masa alkawarin hajji sannan a duba a ɗan taimake shi a bashi wani abu da zai cika mai aljihu kenan sai ya canja fatawa sai ya faɗi abin da ake so ya faɗa ko kuma alal aƙalli in ma bai komai bai shiru akwai wanda aka dunkulo aka bayar aka ce mun san ba za ka yabe mu ba amma abin da muke bukata ka yi shiru kawai to ai bai ma yi magana ba ballantana ka zarge shi ko shi bai yaba ba bai soka ba ba na ce wai duk wanda ya shiru an bashi bane akwai wanda ake musu haka ku fahimci wannan abun akwai kuma lokacin da zaka yi shiru din saboda fitina ba amfani lokacin da ba amfani in an ce ba amfani mana an yi an yi akwai abin da ya fi shi amfani yanzu kama wani ne ya rubuto takarda a wajen wani karatu da muke wai Allah mala ya kamata ya mutane bayanin hadarin zaben arne a siyasa na ce ba za a yi ba to wani irin taratsi ne bai wani irin bayani ne bai ba duk abin da zamu yi na bayani an yi duk malami na kwarai na kirki ya yi ku da aka zo aka muku bayanin ba ku ne ba ranar zaben kuka zo kuka ajiye bayanan namu aka ba ku dubu biyu kuka canja ga mutum kana ganinsa tare da kai a tare da kai yake zauna kana wa'azi yana Allahu akbar Allahu akbar bayan ka gama bayanin sai gaje ka ganshi a layin waɗancan mutanen kai ka je ka yi bayani ka jefa kanka cikin haɗari na'am duk masifar da za ta same ka ai bai sani ba in dai wannan al'ummar da ta kai matsayin da har yanzu duk abin da aka gaya mata bata fahimta ba ana iya juya mata tunani da ledar indomi kwaya ɗaya ta naira talatin akwai wanda aka rena musu hankali ma fiya wata aka je da ruwan sanyi aka je ana bi layi layi suka canja kawai akwai wanda aka ba da ashana ashana fa tsinanniya yan naira uku ka ba da biyar a baka uku da ashana aka ɗauke su to ka gaya min dan me yasa malami zai zo bata lokacinsa ba gwanda ya koya muku wani hadisi za ku samu tauhidi ba kowaye ma duk abin da zaka zaba ma ka je ka zaba yanzu ma da kuka zaba ina ce ga wahalar da ake ciki ko to ku je ku ƙara zaba duk wanda zai zaba da Allah ya je zaba ba shi kenan ba iskiliya wa'azi ku akwai shi a kasa dera nan masu ɗauka a waya suna da shi masu plate plate duk suna da shi da an ɗauka yanzu gwanda mu shagaltu da wani abu ba na jin musulmi dai ɗan Najeriya hujja ba ta tsaya masa akan wannan ba halin ma da ake ciki bai ishe kama ya baka wa'azi ba sai wani malami ya zo ya ta maka jawo maka aya da hadisi da yake kai kwakwalwar majina ce da kai diga baka da mafuskanta duk inda aka juya ka can kake fuskanta ba dai kuɗi kuke so ba ku je ku ci kuɗi kuɗi aiko hayya hayya hayya hayya hayya hayya a baku ko wani ya wallahi mu yau da duk abin da afirka da za mu samu mu mu mu mu mu abinci muke abinci za mu ci abinci abinci wai abinci kaman ka fasa bakin a wannan wai abinci wai ba shi wai wai abinci wai abinci wai abinci ga mai faskare ma na ci abinci ai duk kwatar garin nan ga ta nan ba ka je ka kwashi ta ba za ka samu abinci ba sai ka je ka taimaki kafirci akan musulunci to ku fahimci wannan da kyau idan ka ɗauko gatari kana faskare idan yana da kaifi kana sarawa yana fasa itace za ka ci gaba da yi ko amma idan ka ɗauko gatarinka kana faskarawa itacen nan yana ƙin faskaruwa watakila ɗanye ne ko akwai buƙatar ka bar shi ya bushe shi itacen ko ko ba ka bane yawwa to ya kamata a bar ku ku bushe yawwa idan aka bushe ka san an bushe an fi karewa da wuri yawwa an aka sha zafi aka wahala yawwa aka sha kwakwa aka ci kwakwa kowa ya shiga uku to za a gane ha ai ga ta nan ana gani yanzu waye yake cikin nutsuwa wa yake cikin nutsuwa a ƙasa a faɗi wanda yake cikin nutsuwa duk a tsorace muke wallah ni ɗana nake muku magana a tsorace nake kuma kai ma matsoraci ne to ba ni kaɗai ba na rantse da Allah Jonathan ma matsoraci ne a tsorace yake ko akwai ba wanda ba da tsoro sarki ma tsoro yake ji ba wanda ba tsoro ko ba ka bane duk wani malami mai wa'azi shi ma yana jin tsoro ka san me yasa Allah ya sa mana tsoron saboda an kauce wa karantarwar Ubangiji shine duk Allah ya sa mana tsoro a cikin zukatanmu kuma tsoron ba mu san me muke jin tsoro ba baka san me kake jin tsoro ba kwarai da gaske tsoron tsoro ne tsoron tsoro ne kuma dama alƙawarin Allah ne in dai an ajiye shi to aga aga masifa sai a turo maka dan adam dan uwanka ita gana maka bala'i yi ta gana maka bala'i to wannan kaɗai ya ishe mu wazi yayi gashi nan dai ana ta murza masu tafiya lahira suna ta tafiya ko sun shirya ko ba su shirya ba waɗanda kuma ake ajiye su a turka su su ci su ƙoshi su ƙiba nan gaba a yanka su ko a harbe su ko a kashe su ma suna nan suna jiran layi haka za a yi ta tafiya ko an shirya ko ba a shirya ba ko da daɗi ko ba da daɗi ko a tafi akan gado ko a tafi a gadon gida ko a tafi a gadon asibiti ko a tafi a kan mota ko a tafi a daji ko a tafi a hanya ko a fada ruwa ko wuta ta cinye ko a tafi a bom ko a tafi da kunamar bindiga ko a tafi da typhoid ko a tafi da malaria ko ciwon hawan jini ya tafi da mutum ko ciwon suga ya tafi da mutum ko ciwon hanta ya tafi da mutum ko ciwon kumburi ya tafi da mutum ko ciwon annoba ya tafi da mutum gashi nan dai abubuwan tafiya suna nan da yawa so idan malami zai zamanto ya kauce to ai ai shikenan kuma kaucewa sa muni ce shi yasa Allah ya ce shedan ma bin sa yake yi ina shedan ma bin sa yake yi kuma ya kamata dan adam ya zama malami mai kwakwalwa fa ya kamata mutum ya zama mai tunani mai sani ya kamata ba mutum ya zama ai ta mai bayani baya ganewa ba ai ta mai ka abu baka ganewa yanzu ku duba abin da ake ciki a ƙasar nan wallahi jiya din nan bayan isha'i wani dan uwa ya kamun da dumi dumin a nan Abuja aka kama wasu mata inyamurai inyamura guda biyu da namiji guda ɗaya suka je da mota za su tada bam a wani wuri jiya jiya din nan ake kawo hoton yana nan ana yada shi a fili wallahi kuma abin mamaki waɗanda suka kama su ɗin ƴan uwansu ne inyamurai dukkan su ma yawancin su kafirai ne ana ta dukan su yare suke sun zo su tada bom ɗin ina jin ko ba a koya musu sosai bane koya ne ne sai suna yi da yare sai suna faɗa ashe wani yana jin yaren a fili sai maza maza ya ce to gashi nan sai kuma aka buɗe motar sai aka kuma gashi ga kayan abin a ciki malam wallahi tallahi gashi a fili a waya malam tsirara aka yi musu tsirara mace inyamura aka mata tsirara yan uwanta dai kaga wannan zai nuna ma hatta cikin su kafaran su abun yana damun su wallahi nake gaya ma ni jiyan nan na daɗa samun wata nutsuwa ta musamman ce kaga wannan musibar ta mu ce gaba ɗaya yanzu wannan abun ka gani gashi ya faru amma yau da musulmi ne aka kama da ka gan shi gobe a daily trust da ka gan shi gobe a punch da ka gan shi gobe a kaza amma da yawa ga sunan wasu waɗanda aka kama su su ma sun taho daga kudu za su shigo nan arewa su ma arna ne kafirai ne aka kama su su ma inyamuran ne da bindigogi AK47 guda wajen ɗari nawa da bama bamai ga sunan a fili duk an nuna a intanet yan uwa in sun gani ana ta yadawa tun da yanzu an samu wayewar intanet duk a nan ake gani duk waɗannan ba musulmi ko ɗaya a cikinsu kaga ashe musibar tana na ya kamata a faɗaɗa ashe yan amerika ya kamata a kai su kudu su ma ko ba ga bane ba ya kamata sojojin amerika su je kudu can ma su je su lalima abinda za su lalima a can wallahi tsirara tsirara aka kwabe su madam offering your botono suna dukanta suna dukanta suna wane ne madam madam ana dukanta an ɗauko shi ma wannan an mai tsirara an kwabe shi amma babu wani abin tausayi a ciki dan da sun tada bam din dan adam din da za su halakar Allah ya baro kan sani malam to kaga abun ashe ya canja salo to wallahi ba abun da yake damun mu wato yan uwa da security da jami'an tsaron mu su rufe ido su manta da wannan abun gabaki daya kullum an zo wannan tuhumar musulmi ake dora wannan shine abu mai ciwo wallahi fi sabilillah kamar ba mu da wakilai a cikin jami'an tsaron nan kamar ba mu da wakilai a cikin sojojin nan kamar ba mu da wakilai a cikin 'yan sandan nan kamar ba mu da wakilai a cikin sss nan kuma gashi nan wani abun kowa yana gani to su kuma wannan daga ina su kuma wannan daga ina kwanan nan fa nan aka kama wani shi ma in ya buri ne billahi azimu ya sa jallabiya fara ya daura rauni kurin ya zura bindiga a cikin jallabiyar ya zo ya samu wani mutum ya sai mota sabuwa 406 sabuwa ya zo kawai in gama da rauni sai na Allahu akbar Allahu akbar ya zo kan wannan mutum kawai sai zaro mana bindiga ya ce oya give me your key ya zare mai bindiga ya ce ya bashi makullin wannan motar 406 wannan bawan Allah ya dauki wannan mota ya bashi in ya muri ne ya daura rauni ya sa jallabiya sa yayi takabbara da an yi an gama sai a ce ai kaza ai musulmi ne kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya taimaka motar ashe ba mai a ciki bai fi galan ɗaya ba yana rusa gudu yana tafiya aka yi wakin tokin oba oba oba jami'an tsaro a hanya suka tsare suka kama shi shi ma me yasa ba a buga shi a daily trust ba me yasa ba a bugawa to shi yasa muka ce ba a mana adalci a ƙasar nan wallahi ba a mana adalci ba a adalci kuma wannan rashin yin adalcin shi yasa kuke ƙasar ta ki ta samu stability duk wanda ya ba daidai ba fito da shi fili a yi bayani amma ya lait a ƙasar nan fa muna da shi duk a jaridu na rantsa da Allah duk muna da su a jaridu a ajiye a samu arne ya je ya je coci cocin ƴan uwansa zai tayar da bom a kama shi red handed amma shiru kake ji to fitina kan an fada cikinta muna fatan Allah ubangiji ya dawo kan ya dawo da mu kan hayyacin mu to shine Allah madaukin sarki yake cewa yayin da mutum ya kauce wa gaskiya Allah ya sanar da shi gaskiyar ya kauce masa ita in ya bi ta zai samu ɗaukaka da ita idan bai bi ta ba kuma taɓewa zai samu to shine Allah ya ce wannan bawan Allah fa masaluhu ka masalil kalb misalin sa daidai yake da misalin kare kai wal yazu billah ka duba mai ilimi an mai da shi kare illar rashin aiki da karatu kenan kai karatu ba kai ilimi ba kamar kare kake in tahmil alaihi yalhath idan ka dora wa kare kaya zai lallagi wannan shine yalhath kare ba kullum bakin saka ha ha ha ha ha ha ha harshen sa ka taba ganin bakin kare a rufe to in kaga bakin kare a rufe to ya mutu to wannan malami sai Allah ya ce bakinsa ya ce ya ce misalin sa kaman kare ne in ka dora mai kaya yana lallagi au tatruku yalhas ko ka bashi ma baka dora masa kaya ba da yana me yana lallagi ma'ana kare in ka ganshi kullun kamar a wahale yake baya gajiya da bude bakin ka gwada da Allah ka dan yi minti uku bakin ka haka wallahi sai ka gaji amma kare shi haka yake kullun bakin a bude yake harshen ha ha ha ha ha, ha. saboda shi kare ne yasa duk wanda ya ce maka kare ya gama zagin ka balarabe zagin sa na karshe in yazo zai maka rashin mutunci sai ce sai ce da kai kalb sai ya wuce kawai mana kare wani sai dai ga ya fashe da kuka kawai yana zubar da hawaye saboda dan uwansa ya ce da shi kare saboda kare ai muguwar dabba kenan kazantacciyar dabba kenan kare subhanallah to wai me me ya alakar wannan misalin hadha al-alim yaqra'u al-kitab la ya'malu bihi ga yawan karatu kullum bakin sa abu yake yana yawan karatu amma la ya'malu bihi baya aiki da ilimin baya aiki da karatun sam sam Allah ce zalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu duk wanda ya ƙaryata ayoyin Allah da shi da kare duk ɗai Allah ce faqasusil qasasa karanta musu wannan kissa ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama la'allahum yatafakkarun ko su sa yi tunani su gane su dawo daidai cikin maganganun da malamai suke faɗa cewa wannan bawan Allah Allah ya bashi ilimi shi yasa ya buga misali da shi ya ba shi hikima an sanar da shi ismullahi al'azam akwai riwaya da turo a cikin mustadrak na imam al-hakim daga abi usama cewa ismullahi al'azam lafi salasi suwarin min al-qur'an al-karim lalle wannan ismullahi al'azam din yana cikin surori guda uku a cikin al-qur'ani mai girma na farko akwai cikin suratul baqara ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum na biyu cikin suratu ali imrana alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kaga wannan shi ma ismullahi alazam ne na uku cikin suratu daha ina ne a cikin surar daha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma kenan ana abin da nake so in ce da ku menene ismullahi al'azam ismullahi al'azam shine alhayyu alqayyum sunan Allah babba da yafi kowanne to me falalil ismullahi al'azam shine idza du'iya bihi ajab in dai za ka yi addu'a, in dai ka haɗa da wannan alhayyul qayyum ɗin kamar ka ce, ya hayyu, ya qayyumu, Allah ka sa in cika da imani, to ka roƙi Allah da ismullahil a'azamu, in sha Allahu Allah karɓi addu'arka. Allah ya datar da mu. To shine manzo Allah ya kwaɗantar da mu duk wanda zai roƙi Allah a cikin ku ya roƙi Allah da ismullahil a'azam da babban sunan Allah babba mai girma wanda idan an roƙe shi yana amsawa shimfiɗa ake da shi duk bukata za ka faɗa sai ka shimfiɗa ya hayyu ya qayyum ya rayayye ya tsayayye wanda ya tsaya da tsayuwarsa ba wani ne ya tsaye da shi ba wanda ya tsayar da komai mai ba da komai mai hana komai mai cikakken arziki mai azurtawa mai talautawa shine alhayyul qayyum to yanzu aka roki Allah roke shi da shi Allah ka datar da mu ya hayyu ya qayyumu Allah ka taimake mu ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ya hayyu ya qayyumu Allah ka tsare jinanan mu jinanan musulmi ya hayyu ya qayyumu duk wata fitina da ake nufatan mu da ita Allah ka nesanta mu da ita to sai ya ce mai malam
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ai lallai kan misali ya munana iya munin misali ya tabbata ga mutanen da suka karyata ayoyinmu shine sa'a masalan lil qaumil ladina kazzabu bi ayatina ai bi isa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina tir da misali da mutanen da suka karyata ayoyinmu sa'a masalan masalul qaumi kenan shine takaddiran zancan wa anfusahum kanu yazlimuna kuma ba kowa suka zalunta ba kansa suka zalunta ƙaryata ayar Allah zaluntar kai ne me ƙaryata ayar Allah kin yin aiki da Qur'ani me ƙaryata ayar Allah kin yin aiki da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaka musulmi amma ba ruwanka da Qur'ani kaka musulmi amma ba ruwanka da sunna baka yadda ba a ce ma Allah ya ce ko annabi ya ce baka yadda ba in ma kaji kawai kaji dai ji dole yadda babu wal iyazu billah na malam من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون Allah ce man yahdihillah man yahdillahu fa huwa almuhtadi wannan kwaya ɗaya ce a cikin Qur'ani ko arma muhtadi duk muhtad ne duk wanda Allah ya shiryar da shi to shine fa shirye din ai babu shakka ko wa man yudlil duk wanda Allah kuma ya batar da shi fa ulaika humul khasirun to wannan yana cikin waɗanda suka yi hasara in dai an bata an yi hasara malam Allah ya raba mu da hasara da tabewa na'am malam ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متيد أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana afuwa ai kun ji labarin yana da tsawo ko to sai wani sati insha Allah assalamu alaikum